sallallahu alaihi wa sallam wa an ibnu umar an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda Allah ya kara masa yadda kala yace wa sallallahu alaihi wa sallama yace رحم الله امرأ صلى أربعا قبل الفجر eh rahama Allah ya rahama ga mutumin da ya yi raka'a hudu kafin sallar la'asar wato ana so a yi kenan Allah manzo sama ya yi addu'a ga wanda yake yin raka'a hudu na nafila kafin sallar la'asar ma'ana abu ne mai fa'ida shi dama sallah kullum abu ne wanda ake son shi kawai dai al'ummar ta mai sai a hankali yanzu ma yawan ibadar sallah yawan karamin lamari ba ne duk sanda za ka rika yawan sallah yawan sallah yawan sallah to kullum gaba kake kullum gaba kake kullum gaba kake kusa da Allah to sai ka samu matsayin da Allah ya soka in Allah ya soka har har arziki duk abin da kake bukata a rayuwarka zai maka to shi yasa yawan sallah musamman da dare musamman da dare a daure a daure duk magabatan nan ma haka suka samu kusanci kuma kusancin da mafi yawancin su suna yara yadda Allah nan ba a karatu ake samu shi ba abokawa Allah ne bin Allah da shi ake samu akwai daga cikin manyan malaman mu shi balarabo jega balarabo shi balarabo shi balarabo jega wanda wanda daga cikin manyan malaman da shi ba ka yana ciki ana yawan rubuta misali shi balarabo afwan shi balarabo ku sauka ya afwan a ce wallahi yana dan shekara talatin da wani abu lokacin wani shekara talatin amma har da kai Allah ya mishi matsayin da ko Allah yake yana ganin zunubin da yake ya aikata da jiki da gaɓoɓin shi suna zuwa ƙasa hakan ya sa kawai ya ƙara cewa to lallai bari mu koma haka ya dinga shiga halwa da sauran to yanzu halwa ba ta ba a yi malam ita gafi ne zama bai yi aiki na sai shekara shekara dukkan waɗannan abubuwan abubuwan kusan wallahi shi ɗancin wayoyin nan da suke hannun kaɗan suke lalata jama'a yanzu yanzu mutum zai iya awa biyu yana danna waya amma zai ba zai iya awa biyu yana jan sarki yana tare da matsala mai yin lalacewa ne ga kallace kallace na tura firafinan nan ga yawan cacin nan nan duk sun lalata mai da mutum wai ina maka magana ma ban Allah ya sa ba ta ban Allah kake kalla ba a tsarin lokacin da kake to duk abubuwa sun lalace yanzu malam kusanci ya zama labari yanzu dai aka kawo labarin masu makusanta Allah amma mu yanzu babu kusanci saboda kwata kwata mun yi makama hanyar Allah wanda ka samu kusanci wanda ka samu abin da ake nema to amma babu a nan garin mu daga cikin shugabannin mu da aka yi ba imamu shi a cikin kusanta an ta kai a tarihinsa duk abin da ya taba da hannunsa ya ji aljihu saboda yarda da Allah ya yi ba mana ba mana yin wanda aka yi ba sai ya doge ba yayi mota aka ce shi a ce kusan kan ya tafi ta wallahi ta gyara ke batir batir batir in yi batir da ka sani irin na rediyo idan ya lalace ya mutu za a zafi yar abola idan ya rike batir haka ya rike da hannun sai haka kenan kawai a jami'ar shi cikin rediyo inda yana nan yanzu shi kenan tajin waya ma in ya rike waya shi kenan ta yi full charge kuma ta haka suka sami yadda Allah ba da yawa amma mu malam yanzu a ka'ida fa sun samu ba a wata baka yi halwa baka yi na kwana uku to an halwan ba za ka yi ba a kowace rana yanzu ba za ka iya samar da ko da awa biyu ka rika zama ba abin da kake yin babin Allah ba a ce kafin ka bai kwanta ba cikin abin ya yi yawa ba za ka iya ka iya awa daya ba abin da kake sai ibada ka awa daya ka sama wa kanka wani lokaci na samun kusanci da Allah wani bawan Allah daga cikin yan uwa ko da kanina sanda ya taɓa bani wani labari da ko ta mata mata wani malamin ta suna yi ta bayan malamin ya rasu take cewa tun da take a rayuwarta ta aure shi har ranar da ya rasu sun yi ya'ya masu yawa ta ce ba a taɓa samar kullum in dai karfe ukun da rike ya gama bacci ba a taɓa tace tun da take da shi tsawon shekaru ba a taɓa samun lokacin da aka wuce karfe ukun da rabi bai tashi ya zauna ba ta ce kuma idan aka yi sallah asuba ba zai dawo ba ita yi ana yin asuba kuma karatun qur'ani wato abin da ake so ka ake alhamdulillah kada ka zauna ka shanta ke ka samu wani abu ka duka duk waɗanda suka samu kwasanci na Allah billahi la ilaha illa huwa zaki wa zaki mutum ya zage da yawan ibada ya rike zagewa da yawan ibada yadda ka ga jiki yadda ka ga tufafi kana wanke shi haka ake wanke zuciya kana yi kana yi har ka kai matsayin da Allah zai gaza sama mu zamanin namu ma nan zamanin ya lalace ni musamman abin da na fasada wayoyin nan wato ba cewa aka yi ba su da fa'ida ba amma suna da wata illa ka yi kokari ka kiyaye illa ko me ya zo ka musuluntar da shi ko me ya zo ka cire kayansa ka tsokar da ke tsirin kifi babu kaya to yanzu wannan abubuwan da suke kai kokari kai zai makusanci ya Allah mana salatu yanzu mutum ne fa zaka jira ce maka abin da mamaki zaka ji ce maka tun da yake bai taba mafarki da manzo Allah ba bai taba ganin ruya bai taba ruya da maki ba kuma wallahi da zaka tambaye zaka ji ce kusa salatu ko salati dubu biyu bayan manzo Allah to ta to ta ya ma za ka ga manzo Allah ba ko salati dubu biyu so da lalacewa a ce wa musulmi da dan musulmi a ce wayan saboda mun kai lalacewa wa mutum baya yi wa manzo da salati dubu biyu a rana saboda tsaban ni a fahimta ta maka ma abin ya fara zama hauka yanzu dan Allah kan manzo Allah sai amma a ce salata annabi guda dubu biyu maka iya masa sai na mamaki dan baka saboda annabi ba da kaida ya kamata a ce kwanaki ka dauka ba ga manzo Allah an farki baka shiga matsala mamaki ko kawai yanzu jama'a da yawa wannan sallama ma'ana da yawa mutane sun haƙura sun ma haƙura daga nan manzan Allah gidan musu sun ma cire rai saboda tsabar lalacewa sai ya kamata a ce mu zage tsufanci tsufanci ba karamin aiki ba ne tsufanci ba karamin aiki ba ne ɗan ɗariƙa daban sufi daban haka tsufanci tsantsan bin Allah kuma abin da muka kasa fahimta shi tsufanci kashi saba'in cikin ɗari tsufanci ba karatu ba ne aiki kawai aiki yawwa aiki kaɗan ne karatun don hatta a cikin mu yan uwa za ka ga wasu kawai lokacin na sa karatu ne za ga a baki ne in yana ma wa'azi sai ka ɗauka sahabin annabi man ka kalle shi malam wani ko sallar ra ko raka'a ashirin ma yayi a kullum wa abin da ake nufi ba fa da rana ba dare dare ma ya kamata da dare shi wata dare da wani cewa yana da karancin ta sallar dare yau da dare ce a ji mana sharbin tijjaniya ba na masu barci da daddare ba to da yawan bayan Allah sun samu abin da suka samu ne wallahi da tsayuwa babu wanda zai ba wani kusanci da Allah sai ka nema za ka samu da haka ya kamata a ce maka har tsayuwa mu ba Allah mu ba Allah duk za mu yi mu nemi kusanci da Allah mu nemi kusanci da Allah duk abin da Allah ya kawo mana a zamani mu karbe shi amma kar mu bari ya lalata mu bari ya shiga tattalin kusanci nan babu wanda baya samu yaro na samu kusanci Allah saurayi na samu tsoho na samu mace na samu budurwa mace kowa kofa na mulki zama zama annabin Allah ne ba zai yi maka ba zama sabon annabi ne ba zai amma duk wani mukami da bai bi nan ba wallahi ka zai kofa tana na abin da zaka samu duk malamu bai ka samu ran sun suka ji suna son abu Allah yake musu sai Allah ya maka tajallan kun a jikinka wala da kaji kana son abu sai ga yi kuma har jibin gata zai yi da ka ji an ranka kana dan sha'an wani abu wallahi sai ga ya maka da ka ji ɗaya kuma kan kusanci ne kuma da kanka zaka zage ka nema wa kanka da kanka zaka zage da aka mu shigar da karatu wannan karatu wani wasila ce kawai ma'ana amma ba ta karatu yake wani aiki aiki mutum ya zage tsayin da ka yi nemi yadda Allah ya zage ne mana so samu ya kamata a ce mutum ya samu adadin sadar da yake yi kullum ka samu adadin sadar da yake wani kullum duk wuya kada ya dai fashi da yawancin matsalar fashi sai ga wallahi za ka samu mutum ko a magabatan mu mutum ya yi shekara arba'in yana wani lazimi bai taɓa fashin ko rana ɗaya ba kuma an faɗa maka lazimin za ka jira da nauyi kada an ce maka mutum yana salatin manzalar dubu goma amma tsawon shekara talatin kenan har yanzu ba a taɓa samun rana da ya fashi ba kada an ce maka mutum yana sallah yana salloli raka'a hamsin hamsin yau shekara kaza bai taɓa fashi ba kuma da dare ke zuwa kaji an ce maka mutum yana kaza to duk irin waɗannan da haka muku magabatan ba su samu kusanci yana kyau ƙara tsayawa duk hayaniya ga mutum yana sa kai cikin wani hayaniya ai malam wani ma yayi bayani yayi wani karatu na mukabala na raddi ga wani malam ka bar ka bar bayi ka nafa Allah kai kake neman mahalittin Allah bai na kana da amma kana halitta ai wanda wala Allah mutumin da Allah ya azanta shi me da me zai da karkatan bola wallahi halittar Allah kamar shara ce da mai zakin ka da mai kushe ka da mai nemi duk ka share ta halittar Allah wallahi shara ce da yamma ma halittun su ka samu Allah ne za ka yi da halitta ma ta ka sai mai dalla duk abin da kake so zai maka kuma zuriyar ka da komai duk abin da kake aiki ne ba za a da abu mamaki wannan shi abin da nake ganin ni a ra'ayina ya kamata a ce mu ƙara himma wallahi zamani ya la ya zama wani abubuwa ya lalace yanzu ga baki ɗaya babu wani yawan ibada ba yawan ibada zamanin mai yanzu na fila a ce wai sallah wai yanzu mutum wai kaga mutum yana bajajja ne baya kiyamun lai wani irin abun kunya ne wannan ko da ba za ka iya tashi karfe biyun dai ko sai ba don ka zo ka tashi kai kai nake mana ko ba za ka iya da yawa kar karkar ashirin ashirin kullum ya kamata a ce mutum mutum karka da mana hadisin Allah mana kawai nemi mahalicin wannan shi ya fi kamata kan mutum ya rika zagewa da wasu abubuwa mutum ya nemi kusanci wallahi insha Allah sai ga Allah ya maka abin da baka tabbata ba kuma zuriyar ka zai bi yanzu misali ba a duniyance yanzu za ga wani ya tsayawa idan ya tsaya sai ga iyayen sa huta to kai ma an ka tsaya kusanci da Allah ka same da Allah duk zuriyar ka sai ka ka share musu fagen wannan shi ne abin da nake ganin ya kamata in ja hankalin mu ba wai a wani ba a haddani kai ina ba kai na wannan nasiha ba tsaya da ibada da Allah mu ƙara zuciya mu dai mu dai ne yawan bacci mu dai ne yawan bacci ai mu dariya muke wasu wanda suke wani wani sallar dare a watan azumi wanda hajji ta hajji so ne abun kunya abun kunya sai yanzu shekara ya sa ga watan ramadan kake wani fitowa da duma kila hada ya ka wani fitowa da sallar dare abun kunya sai shekara ai mu a tafiyar mu na sufaye in ba larura ba in ba lalacewa ta wannan zamanin ba rana ɗaya ma mu ba ma ya dami fashi abun kunya ce a ce kai kwana biyu a ce ba kiyamun laifi abin kunya wallahi akwai daga cikin malam mun yi cewa wani yace duk sanda aka samu matsala baccin sa yafi kiyamul lailin sa na dare yawa yana kunya a cikin karatu ya rika mai jama'a nasiha su tsaya da ibada yace jin kunyan Allah yake yadda Allah bai san ba shi ba tsina shi a haka baccin ma yana ganin baccin yafi yafi yafi yafi tsayawar daren yana ganin ma aka yafi kunya ne kuma ga wani abu wani abu ne wanda ake sani ba a so ake kawo kai Allah ya sani wannan shi ne abin da ya kamata ko da yawan mutuwa nan ma da ake mutum ya zanyi ko da mutuwa nan kullum dai kwasa take kuma ka zaran za ta zo maka ba kuma na tabbatar da za ka samu tabbaci da zo maka yau gobe tun na gaiwa babanci to me zai hana kai ta yi tunda ba ka da tabbacin za ta zo gobe ko ba zo ba kai da yawan bacci sosai mana a rage shi bacci hijabi ne magana ta gaskiya hijabi ne kawai Allah ya kawo shi in ka sake ya lullube ka shi ke rabuwa wallahi hijabi ne mana nan muke karatu ba imamun nawawi daga cikin tarihin rayuwarsa ce ya taɓa yin shekara biyu bai taɓa kwanciya ba ya kwanta dai ya bacci bai taɓa yi ba sai dai kawai gyangyaɗin ya ɗan zo haka dai ya ɗan kishin yana ɗaya ɗan jigina a cikin wani abu ɗan wani kaɗan dai haka haka ya ci gaba da karatu ce shekara biyu ka duba ba kuma duk iliminsa wanda ta kai ilimi imamun nawawi tun yana shekara goma sha biyu zuwa sha uku ya rubuta arba'un hadisi mu ɗan shekara sha biyu ɗan shekara sha uku a ina ganin sai dai iya gara taya a da yawa abubuwa da iya rashin kunya to tun yana wannan lokacin ya wallafa littafin riyadin salihina ya wallafa littafin arba'una hadisi amma duk ilimin nan ka duba yawan ibada to abin da ya kamata kenan wala duniya da shiri ta ce ba kuɗi ne ba ke so duka ne mu halittun kuɗin mu na ba kuɗin kawai ba wuce ne kuɗi da mako ka samu Allah wala ta tun kuɗin muka yi ta karasa ya za ka yi da duniya wallahi in dai ka samu Allah wallahi kayan Allah sai ka ce baka so da mutum a kai ka kabar wanda yake bayarwa ka tafi karar ta ma guje kuma ga ka tsaya ka in ka same shi zai kawo maka duk abin da kai sa baka bi ba abin da yake neman ya hana ka zuwa wajen shi in ka zo wajen shi zai nemo maka abin ya biyo ka shi yasa shi ibrahim rubai ce duk abin in dai in dai manzo Allah ka samu yadda manzo ka samu sunna manzo sallama to duk abin da ake nema dole da lahira gaban ka zai zo durkusa yana dauke ni dan Allah gane gaban ka har shi ba mai mutunta ba ilimi ne ba ba kuɗi ba wallahi sai sun zo yanzu da yasa ya kara da muke kallo gashi ne fa mu da zarko kai kana kallo ka bibi ka tarihin rayuwarsa an ce mutum ne mai yawan halwa akwai sanda ma da aka samu daga cikin yaran shi da yaro da lalanu aka ce ko da lokacin da aka yi karatu ma ba samu ma sun same shi ba shi saboda yana halwa saboda yawan halwa mutum ne mai yawan halwa da dai gashi yanzu kana gani ko baka ga na lahira ba dai kana gani na duniya da Allah ya bashi to haka abin yake halwa halwa da mutum ya so mu zun karamu wanda ake bada da gaske wallahi ana karama sai yanzu na karama ma sai dai kiri ta kan wannan babu karama to duk muga wata da shirin bidiyo ga sirrin shirin bidiyo akwai san da yazo zai tafi zai zai wata matsala ta faru yana can ainihin wata matsala ta faru da garin bauchi sarkin bauchi yakubu wata matsala ta faru makiya suka kewaye shi yarsa ya zai da yarsa da zai a cikin matsala takarda ya rubuta ya haka ya jefa takardar sama yana jefa ta tun daga garin bauchi takardar ta taho da kanta ta kawo kanta shi wannan fodiyo za a yi sallan magarba sai ya karanta fal fal fal fal fal ta faru ya bude ya karanta ya ce subhanallahi garin bauchi ba lafiya mayaka sun kewaye bauchi sarki ya kuma ne ya aiko mu yace ana idan da sallan magarba ce na Abdullahi Gondo ayi kokari a hada rundunar sojoji a je a kai mishi goma da aka hada mayakan aka yi komai aka ji gefen gari shi kuma shi Abdullahi Gondo da ya zana ya zana nun ko da ya zana sai mata wace jama'a shigo ana shiga da kasan wata lema ko jirgin sama wallahi sai ya fi karanta wani ismul azam sai ga sa a gefen garin Bauchi kuma har yanzu irin wannan karamun ba za su iya yiwa in dai akwai wanda yana da kusanci da wallahi zai iya ya dace in yi da kai shi kenan har yanzu karamomin nan suna nan to mu yanzu ba su yana wahala sai su rutu kawai da aka shi yasa ni a ra'ayina na yi wannan bayanin ne saboda watakila zai iya fa'ida dan uwan mu zage dan Allah mu zage mu nemi yadda Allah mu nemi yadda shi yasa kullum karatun mu burin mu kawai Allah ya yarda da mu zancen mu aiki Allah ka sa mu dace kuma shiga wasan su da haka manzon sallam kun ji ne yake cewa Allah ya yi rahama ga mutumin da yake nafila raka'a hudu kafin sallar asar na Ahmad ne ya ruwaito da Abu Dauda da Tirmidhi wa Hassan kuma ya kyautata shi da kuma Ibn Khuzaimah kuma ya inganta shi an karɓi daga Abdullahi bin Mughaffal al-Muzani Allah ƙara masa yadda daga shugaba sallallahu alaihi wasallama yake cewa ce ku yi sallar nafila kafin a yi sallar magarba shi yasa ba zan malikiya an so dole ba ba a cika yi ba saboda matsalar kada ka zo kai fada lokacin da ba a san a yi sallar daidai lokacin za a yi magana amma ana kiran magarban kafin a tare gama inda a lokaci kaɗan yi nafila ana so ku yi sallah kafin sallar magarba sannan sannan ya ce cikin sun makara sannan ya faɗa kaga har su biyu fada ba sallu qabla al-maghribi ku yi sallar nafila kafin magriba sallu qabla al-maghribi ku yi sallar nafila kafin magriba sun makala sannan yace a cikin na uku ga wanda fa so ba ce dole ba saboda kaga ya mai ta sau biyu saboda kin mutane su rike ta ta zama sunna shi samun lalace ba ga wanda fa so dan ba haka ba sai ga abin yayi kama da wajibi annabi ke nufi kari ne ruwaito cewa da ibn hibbana rashin wa sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah kafin sallan magarba da kauli guda biyu a ruwaye imam muslim kawar ga anas allah tsara masa yadda yake mun kasance muna sallah da kauli guda biyu bayan faduwar rana shugaba sun sama ya kasance yana kallon mu kuma bai ainihin bai walam ya amurna bai umarce mu ba kuma bai hana mu ba kaga shi kaga shi mun zala ba dole ba a ce wasu abin da annabi ya ce a yi za a yi ba kashi ga in zuwan annabi ne ce su yi masu kwakwalwa kifi ne suke wa annabi biyu ba za a yi ba annabi biyu ba za a yi ba so tsabar rashin fahimta addini yanzu duk na fafirta a ce ba za ka yi ba yanzu za ka sana cewa wai sannan na fula ma kai yauce raka a goma sha uku babu dada wasu da annabi bai taɓa yin fiye da haka ba ta duk wannan kuskure ne addini mana na wannan na aisha Allah ya ƙara masa ta ce Rasu Salama ya kasance yana sauƙaƙe raka'o'i guda biyu lai lataini waɗanda sai waɗannan dinnan kafin sallar asubahi hanni ina cewa ina ganin ko ya karanta fatiha ce kadai shi ya samu a wannan ruwayan ya samu a malikiya kawai fatiha ake a cikin sallorin raka a talfajiri fatiha ake a kowace raka tsarin sun yi surutu kawai ga biyu ne allah kara musu da lallai shi ba sallallahu alaihi sallama ya taba karantawa a raka'atul fajr ya taba karanta kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko da kul wallahu ahad a raka'a ta biyu musulmi ya rubuta kaga ruwayar da wasu mazhabobin suka dauka suka ce ai fatiha a yi kuliya a raka'a ta farko a yi fatiha a yi kulu wallah a raka'a ta biyu ta raka'a ta fajr amma mu mazan maliki amma biki wancan hadisi na na Aisha cewa yana karanta fatiha ne kawai
وعن عائشة رضي الله عنها idan ka lura ai hadisin na na Aisha ya fi wannan inganci eh haka ne sai aka yi fice ke fi shi eh yawwa da shi kuma wannan musulmi ne hadisin da bukari yin musulmi suka ruwaito ya fi na bukari ya fi na musulmi kadai Mm, shi ne
وعن عائشة رضي الله عنها kuma na Aisha Allah ya kara mata yadda قالت take cewa
كان النبي صلى الله عليه وسلم ba sallallahu alaihi wasallam ya kasance إذا صلى raka'a ta alfajir idan yin sallar raka'o'i biyu na alfajir idda ja'a رجع yana kashin gida ala shi ki yi laimani a gefen jikinsa na dama ma'ana yin yi idar ya kan ɗan kishin gida idan huta kaɗan kafin a kira kafin a yi sallah a tuba shi
قالت tawahul bukhari bukhari ne ruwaito وعن النبي رضي الله ko daga ajiyar allah ya kara masa da ya ce قال رسول الله صلى الله عليه ba sallallahu alaihi wasallama ya ce وسلم إذا صلى أحدكم raka'a ne idan mutum ya yi sallar raka'o'i guda biyu قبل صلاة الصبح kafin sallar asubahi فليبصر على يده الأيمن yana ya ɗan gira a gefen jikinsa na dama رواه أحمد Ahmad ne ya rawaito da Abu Dauda da Tirmidhi wasa hau kuma ya inganta shi ma'ana mana sallama ya ce ai hakan kenan in ka idan da sallah ana asbahi ana yawa ya guda kaɗan kishin gida kaɗan zan ya ce ai hakan babu laifi alhamdulillah